assalamu alaikum masu kalanmu da sauraronmu barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da mu a nan tashar talabijin duniya a cikin shirin barka da asuba shirin barka da asuba na kowace rana ta lahadi a daidai wannan lokaci gashi allah mai kowa mai komi madaukakin sarki wanda ba roƙon kowa allah gagar misali wanda yake misali mai cikakken iko Allah kadirin ala kulli shay'in Allah ya ba mu dama mun iso a wannan zauri don tattaunawa a cikin wannan shiri na musamman shirin da yake ba ku dama mika sakonnin gaisuwa rahotanni tattaunawa da kuma ba ku waya akan wannan zauri to yau kuma shirinmu na barka da asuba ta gari shiri kamar yadda muka fara a makon da ya wuce in kuna tune mun fara wata magana mai suna zaman lafiya daga bayan mu shiga a haka za mu je a lissafin kalanda ta islam yau muna ranar biyu ga watan rabiu sani hijiran manzo daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai ga bakwai ga watan nuwamba maladiya aikar annabi isa alaihi salatu wasalam 2021 masu kalamu barkanku da yau da fatan kun waye gari lafiya sannan ina fatan abokana aikinmu da suke dafa muna a yau musamman abdulrazak ustaz wanda yake bisa na'urori tare da abdulkadar wanda suke dafawa akan na'urori wanda za su ba mu dama yadda shirin zai yi daidai sai kuma su maila dandi wanda yake shine bisa injina na kyamara wanda shi ma yana iya kokarinsa a bangaren rediyo akwai ibrahim wanda aka sani ibu saboda shirin namu yau kai tsaye radio da talabijin ne daga talabijin zuwa ga radio da haka shirinmu na barka da asuba na fatan alheri tare da barin addu'a a wurin malamai yadda suke iya kokarin su na yau da kullun duk da ba a sa su ba amma a kowane lokaci aka yi sallah kana jin suna cewa ai mu kasa addu'a muna barin addu'an zaman lafiya kwanciyar hankali arziki da wadata a kasar mu da kasashen musulmi na duniya Allah ka tsare mu ka tsare imanin mu ka taimake mu daraja annabi da alqur'ani sannan kuma muna isa da gaisuwar mu ga saraki su ma iyaye na kasa waɗanda yan an ce basaraki to sarki sarki ne sarki muna gaishe da ku dukkan ku inda kuke kuma walakila za ku iya bada gudunmuwarku akan wannan hanya ta zaman lafiya sannan kuma muna isar da gaisuwar mu ga dukkan wanda ya kama wannan tasha daga nan a ƙasar mu Nijar da ƙasashen duniya wanda suke kallon mu a halin yanzu yau kuma shirin mu ya tafi da imam imam wanda yanzu haka na masallacin imam malik wanda ba sai na faɗi sunan ba amma muna nan tare da shi sananne ne wanda kuna ganin sa a cikin duk wata tattauna da ake yi in dai ta shafi abubuwan da yake addini waɗanda suka shafi lamari na ƙasa da sauran da ci gaba da kuma irin abubuwan da suke kamuna rashin ci gaba ɗin da dai sauransu fitacce ne a kan wannan fanni sosai yana iya ƙoƙarin sa al'umma suna amfana da wasu abubuwan da yake zauwa da shi shi sa muka zo da shi a yau ɗakin magana don mu tattauna akan abin da yake shi zaman lafiyan nan to alaga ta malam kafin faɗi abubuwan da zan faɗa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu barka da shigowa barka barka barka barka masha Allah barka ya wannan lokaci dan ɗari na shigowa zafi na nan dai ana nan dai so da canjin yanayi abu ne wanda yake an saba da shi yau da gobe sai dai dan adam ka san an ci mai wayar gane hali amma yanayin rayuwa mutumin da duk yan rayu shekara ɗaya a duniya ai canjin yanayin duniya bai wuce waɗannan ababai guda hudu da aka sani sai dai dan adam ya zama tutun da ba mu wuce lokacin zahi ko sanyi ko damana ko lokacin kaka ko ba haka ba sannan duniya ba ta wuce hali guda biyu tsanani da sauki to shi kenan to haɗa min wani abu sabo wanda zai bullo
ya kamata mutane su san wannan gaba kwarai da gaske caccanzawar halin duniya abu ne wanda yake sananne dare rana sauki wato bari in faɗi wata magana ta wani mai hikima yake cewa samaniyatun tajri ala nasi kullihim wala budda an tajri alayka samaniya sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma saqmun wa afiya yace samaniyatun akwai abubuwa guda takwas tajri ala nasi kullihim suna shudewa akan dan adam kowane ne shi a duniya na'am
wala budda an tajriya alaika samaniya kowane ne kai komi matsayinka komi rashin matsayinka waɗanda takwas sai sun bi kanka sun wuce kuma kana nan kana nan sururun na'am wa huznun horin ciki da bakin ciki ƙarya ne a ce akwai gidan da ba a horin ciki ƙarya ne akwai gidan da ba a bakin ciki washtima'un wa furqatun sai an haɗu sai an rabu haduwa wadda wata rana tana yiwa a sake haduwa rabuwa wadda ba ta yiwa a sake haduwa a sake abinda ma'ana yau tana yiwa ka hadu da abokinka ka hadu da wani ka hadu da wani ka hadu da wani sannan kuma a rabu kuma ana rabuwar da ba a sake haduwa shine rabuwa wadda ba a sake haduwa ba mutuwa bace dan da yawan mutane suna sa tsammanin ita ce mutuwa a'a ba mutuwa bace ita dai mutuwa ana rabuwa ce wadda ba a haduwa sai wajen hisabi to rabuwa wadda in an yi ta ba a sake yin wata shine dan wutar dan aljanna
babban magana haduwa kuma wadda in an yi ta ba a sake rabuwa shine dan wutar dan wuta dan aljanna dan aljanna washtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun ko a same ka cikin halin sauki ko a same ka cikin halin tsanani thumma saqmun wa afiya sannan kuma rashin lafiya da lafiya ban ga wani dan adam ba wanda zai fito ya ce waɗanga guda takwas ba su biya kai shi in kuma akwai shi to muna jira ba mu samun amsar na ba mu samun amsar na imamu walakila mutane sun ji irin wannan ba'asi da ka bada to bari mu koma a cikin maudu'in mu gadan gadan a yau to abin da nake so mu tattauna alga ta malam akwai abubuwa da dama waɗanda aka yi ma fasali misali in an ka ce lahiya na'am ita lafiya dai an san lafiya ce wani da lafiya ta jiki ko yana da lafiyar kaza lafiya ce sannan akwai wani abu da aka cewa lafiya uwar jiki ko ba mai fushi da ita aka komo aka nemo kuma har da kiwon ta ake kiwon lafiya to alaga ta malin zaman lafiya shi daga ina yake ya zai haɗu da waɗannan kuma yaya tasirin shi zaman lafiya kuma ina ake nemo shi na'am wannan shine muke so mu ji a yau a cikin tattaunawa to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته malam alaji grand bay da muke tare da kai a wannan wuri mun yi ta alwashin Allah ya bamu iko mu gabatar da karatu Allah bai yarda ba sai wannan lokaci muna gabatar da emission ne galibi tare da alaji mamman barmu
na tattaunawa madalla to yau kuma Allah da ikon shi ya yarda za mu haɗu don mu tattauna akan wata mas'ala mai muhimmanci to a gurguje saboda masu sauraron mu suna tare da mu suna son a shiga cikin maudu'i gadan-gadan shi lafiya in malam bahaushe ce lafiya kalima ce wadda take guda amma asalinta ba hausa ba ce to kalima ce ta larabci al'afiyatu ake cewa lafiya sai malam bahaushe ya cire ta kamar yadda ciro kalmomi da dama cikin yaren larabci saboda asalin hausa ta tasirantu da larabci fiye da yadda ta tasirantu da ingilishi kamar fiye da ta tasirantu da faransanci in laraba sun ka ce al'afiyatu suna nufin lafiya to mu ko sai muka cira to shi sai muka ce lahiya ina fata an fahimci ne to ita lafiyar nan akwai ta cikin jiki kamar yadda kai yi bayani a ce dan adam yana cikin koshin lafiya sannan akwai kiwon lafiya yadda zai kiyaye lafiyar da a cikin jikin shi ta zauna to sai aka samu kuma wani abu an ka sami shi suna zaman lahiya to shi wannan zaman lahiya kin nan shine ake kira stability a wajen turawa kamar stability shine abin da ya samu tabbata abin da ke sa yau wa al'umma ta tabbata ta daidaitu to shi ake kira zaman lahiya idan muka dibi wannan a cikin mustalah na addinin musulunci in mun ce mustalah shine term an gane ko ana kiran shi al'amnu shine aminci al'amnu shine aminci wato fi'ili ne wanda asalin shi ina magana saboda ɗaliban ilimi suna iya saurare mu ana kiran shi amina ya amanu amnan fa'ila yaf'alu fa'lan wa amanan shine samun aminci a cikin rayuwa daga nan ya samu asali ina fata an fahimce ni to idan muka zo zuwa ga a matsayin mu na musulmi duk lokacin da mu tattaunawa duk wata theory da za a kawo duk wani research da za a yi a matsayin mu na musulmi mu ba mu nisa da qur'ani paske shine tushe sannan ba mu nisa da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin shi ne aka turo da ƙur'anin abu na uku ba mu yin nisa da maganganun malamai domin su ma Allah ya ba su ta cewa wajen fassara sannan abu na hudu ba mu rena duk wanda zai kawo tashi nashi ilimi in dai bai saba ma Qur'anin nan ba da hadisan nan don mi don dan adam Allah ya ba shi damar yayi research ya kawo tashi gudunmuwa to ba mu rena ko musulmi yayi research in dai bata saba ma addini ba ko kafiri ma yayi research in dai bata saba ma addini ba me zai hana mu dauke ta babu abin da zai hana mu dauke ta domin gaskiya Allah ya ce mu yi aiki da gaskiya duk inda take idan musulmi ya kwadi gaskiya mu ce gaskiya ne idan musulmi yayi ƙarya Allah ce mu ce ƙarya ne idan kahiri yayi ƙarya mu ce ƙarya ne idan kahiri ya kwadi gaskiya mu ce gaskiya ne bai dace ba ita gaskiya ita ake bi ba dan adam ba domin in ka koma kana bin dan adam shi dan adam yana iya daidai na iya kuskure haka to amma idan ka bi gaskiyar to duk inda ta yi kana tare da ita wannan yana daga cikin abin da ke haifan muna da matsala sai musulmi ya yi ƙarya sai mu ɗar mai gindi kan mu miƙe sai kahiri shi gaskiya sai mu ce ba haka nan bane to wannan kuma saba makarantarwa ce ta musulunci shi Allah cewa ya yi aiki da gaskiya duk inda take wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa na'am Allah ce ka kyama waɗansu mutane ta sa ba za ku musu adalci ba ku yi adalci wannan shine dalilin da yasa musulunci za a karbi addinin musulunci a gane da gaske muke yi na'am sabanin su kafirai suna bayan kafiri amma ba sa goyon bayan gaskiya shi yasa su ma ba sa ci gaba bisa ga al'amuran su don mi don saboda ci gaban mai rijiya ne suke yi duk wanda ya dar mai makariya gindi to utar sai yayi kumya malam bahaushe ce ko cikin hadisin shi na hausa ko ki gaskiya rabo ne kuma wannan ka'ida to madalla to don haka yanzu za mu shiga cikin alkur'ani mu gani shin wai qur'ani yayi magana zaman lahiya ko bai magana zaman lahiya ba ko ba haka ba tun da yawan mu daga cikin etudiyan kin mu sai kaga mutun yayi research ya kawo wasu reference wani baturi ya ce kaza wani baturi ba mu ci a aka aka abin da tura sun kace ba no no amma shin wai shi qur'ani da atushe wai yayi magana kan wannan abu ko bai magana ba in dai mun yi reconnaître kin cewa Qur'ani maganar Allah ce sannan shi bature da ya yarda cewa shi ilimi ana ɗaukar shi ta ko ina yanzu sai kaga kahiri ya ɗauko abin ga research sai ya ce kamar cikin Qur'ani littafin musulmi shi bai yi imani da shi ba amma zai amma zai hudi cikin littafin musulmi an ce kaza sai ka ji wani babban masani a turai ya haɗi cewa cikin ƙur'ani kaza ko cikin hadisi kaza a wajen musulmi an ce kaza an ce kaza kenan kaga shi na nuna cewa a ilmance yana son ya san abin da a wajen musulmi to shi yasa yana da kyau musulmi mu waye matahiyar al'amurra na duniya saboda mi saboda mu ne ya kamata mu jagoranci duniya amma jagorantar mu akai ai matsalar kenan to dalilin kuma mun ki waiwayo kanmu mun ki yarda da tsarin da addinin mu ya aza sai muna son wani shi taho shi imani da addinin mu alhali mu ba mu respectan abin da addinin mu ya faɗa ka ku ga an samu matsala
mu je magana zaman lafiya a cikin alqur'ani algata a cikin alqur'ani zamu duba mu gani Allah subhanahu wata'ala ya faɗi zancen zaman lafiya cikin ƙwayoyi da dama amma barin ɗebo wasu daga cikin su saboda ka san baki magana in ka kwaɗi ka ce abin kawo dalili kawo dalili hatu burhanakum inji Allah in kuntum sadiqin a cikin suratu al-baqara Allah ya ba mu labari annabi Ibrahima ya roƙan magarin Makka zaman lahiya Allah ce wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amina Allah ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ka ambata ma mutanenka lokacin da annabi Ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji iz'al ij'al ka sanya hadhal balada wannan gari na makka aminin ya zamanto amintacci wannan lokaci ma makka bata zamanto gari ba ya dai zuni ya aji iyalinsa a cikin suratu Ibrahim sai Allah ya bamu labari annabi Ibrahim yake cewa rabbi ij'al hadhal balada aminan nan sai samai alif wal lam kamar jin larabci makka ta zangari ya bar iyalin shi ya tafi wurin bai zangari ba ko da ya dawo ya iske shi ya zangari sai kuma ya sake mishi addu'a ashe cikin qur'ani zamu gane cewa annabawan Allah suna yi ma wuri addu'a na Allah ya tabbatar da zaman lahiya a wannan wuri ashe zaman lahiya abu ne wanda tun can gadin gadin gadin gadin an san da shi abu na biyu lokacin da makka Allah subhanahu wata'ala turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin wannan yanki duka makka ita ce capital paske ita ce ummul qura ana kiranta ummul qura uwar garuruwan duniya gaba daya to wannan garin ya samu ci gaba larabawan quraishawa sun tsere ma sun tsere ma sauran garuruwa don a wannan lokaci babu garin da ya kai makka kuma ƙurayshawa sun tsere ma kowa wai menene dalili na me yasa sai Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratu sura ce wadda muna yawan karanta ta cikin sallah hayya kowa yana ji li'ila fi quraishin Mm.
ila fihim rihlata ash-shita'i was-sayf na falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf sai Allah ce li'ila fi quraishin saboda sabon quraishawa ilaf shine sabo abinda ka saba yau da gobe sai Allah ce ila fihim rihlata ash-shita'i was-sayf sabon da suka yi suna yin balaguro da fatauci lokacin zafi da lokacin hunturu Mm.
ko kuma ce sanyi kenan sai Allah ce falyabudu rabb hadha albayt Na'am.
su bauta ma ubangijin wannan daki ko dakin Ka'aba ko mu ce masallaci domin shi ma masallaci dakin Allah ne Na'am.
wasu sun fassara shi da masallaci ake nufi babu matsala dama shi masallacin cikin shi Ka'aba take dakin Allah ne na ko kuma mu ce ita Ka'aban ma ita ma dai ana kiranta dakin Allah haka sai Allah ce allazi at'amahum min ju' Allah shi ya ciyar da su ya ba su abinci ma'ana ya sauƙaƙe musu hanyoyin cin abinci domin an ce Allah ya baka abinci ba ana nufin Allah ya ɗauko abinci ya sama cikin baki ba Gaskiya.
a Allah ya hore ma hanyoyi samun abinci
hanyar da za a samu ko ba haka Haka.
ba saboda mutum ya fahimci Qur'anin da Wa- wa- kyau ko ba haka Na'am.
ba wa amanahum min khawf Allah ya amince musu daga tsoro Allah ya amince musu daga tsoro ashe wannan ya sa Makka da Qurayshawa sun ka samu ci gaba a sauran kasashen Larabawa kuma sai ya nuna mana ashe ni'ima ce wadda ya kamata a gode ma Allah akan ta na'am ashe ba abu bane wanda ya kamata a yi tunanin ya za mu yi mu wargaza shi Mm-mm. abu ne wanda ya za mu yi mu yi tunanin mu tabbatar da shi don ni'ima ce ta Allah gaskiya mun fahimci wannan da ke ko Kwarai.
to sai malamai suke cewa kafin in shiga cikin bayani ga dangadan eh, da Allah ce abota ma ɗakin eh, ubangijin wannan ɗaki da yawa daga cikin masu yin research saman religion compare Mhm.
kamar al'adiyanul muqarana sai suna samun matsala da waɗanda ba musulmi ba paske sai a ce a to ku musulmi kun ce eh, bauta ma maciji bai da kyau kamar yanzu ƙasar indiya da tana da addinai da dama Eh, ko wani dan mariki wani- wani- ko wata wuta eh, da sauransu to ai da mu da ku duka ɗaya ne sai lamin shows parce que ku kuna zuwa makka ku bauta ma ɗaki mu kuma muna zuwa muna bauta mana mu kaya kenan babu wani bambanci tsakanin mu da ku sai a ce musu a'a su da suka bauta ma dan bariki sun ɗauke shi a matsayin Allah da abubuwan da suke bauta ma da mai bauta ma maciji da mai bauta ma kusu Duk da mai dai.
can indiya har mai bauta ma al'auran namiji da mai bauta ma al'auran mace duk suna nan addinai ne a'a Allah ya ce falyabudu rabb hadha albayt su bauta ma ubangijin wannan daki ashe idan musulmi ya tayi aikin haji ba makka ya tayi shi bauta ma ba garin makka ba larabawa makka ya tayi shi bauta ma ba ba larabci ya tayi shi bauta ma ba ba gwamnatin makka ya tayi bauta ma ba a'a ya je ne shi bauta ma ubangijin wannan daki da yayi wannan umarnin ayi da Allah bai yi umarni ba da ba za a je ba gaskiya to wannan shine abin nufi saboda kaga da yawa wasu daga cikin Masu masu tafiya.
abin yawa Eh, sai gaskiya.
ka- sai ka iske sun Mutum- abin nan ya tafi kawai ya ya ya yi wani abu yanzu wanda- sirtu ma aikin haji da wasu musulmi sun ɗauke shi ma matsayin wurin shakatawa A- a- tourism ai, ka- yanzu dai ba dai ka ga ya koma kamar matsayin tourism saboda abubuwan da ake yi ma kamar bai da alaka ma Bai da da ibada alaka da ibada ina fata an fahimta Mm. to sai malamai suka ce anan qur'ani ya faɗi abu biyu na'am duk al'umma ta duniya ko a da ko a yanzu an gane ko ko a da na'am ko a yanzu ko al'ummar da za ta zo gaba Mm.
ana zancen development Mhm.
ko ba haka nan bane development a ce ana son a samu ci gaba a duniya Mm.
to bayyuwa a samu ci gaba
To, tushen su fondation na development na'am abu biyu ne me da me algata in ba a same su ba zancen ci gaba bai ko taso ba
ana nan dai ana nan wuri guda kuma ba yadda za a yi al'umma ta ci gaba ba a same su sai an ba samu wannan abin wallahi matukar babu su development ƙarya ne eh ƙarya ne wallahi ba za a same shi ba ga su kuma ƙur'ani ya haɗi kuma muna karantawa amma hankalinmu yalla bai koma gare su.
zuwa ga su ba to yanzu eh, al- kawo allazi at'amahum min ju'in Allah ya ba su abinci sun kaci ashe al'ummar da ba ta da abinci babu zancen ci gaba gare ta ta shi yasa bature shi a wajen shi noma shine wayewa sunansa agriculture haka aka rubuta agri dan kwaya wanda aka shibkawa ya fito culture wayewa ashe wayewa ne dan adam ya san yadda zai samun abinci mu kuma idan mutum ya shiga lakol sai shi guji gonar ubanai ya kai inda bai noma bai noma idan mutum ya zama ma'aikacin gwamnati sai ya guji noma kwata-kwata ma sai ka iske mutum ya karanta doktora a cikin agronomi amma bai iya shibka ba sai an ka ce kuma mun wayi
Allah ga tawa da wata ran zamu dawo a irin wannan eh wata ran zamu sai aka magana noman to ka gani na'am sai aka ce mun wayi to yaushe shi baturen da yake duk kasar da tafi kowace yanzu ci gaba dai da ake zance dai ai kasar America dai ba a shakka ci gaban su babban abin da sun ka dogara ga shi na farko shine noma mana ji ana tafaɗi a to agriculture kin nan ashe wayewa ne domin culture tana nufin wayewa ashe wayewa ne a samu abinci mu ko ƙauyanci na a wajen mu a nemu yadda za a samu abinci wannan shi a dalilin da yasa ba za mu ci gaba ba ci gaban mu dai mu yi karatu mu sai shiga shikenan ko ya babban wanda ya karanta noma bai iya shibka ba ina ga wanda ya karanta literature da wanda ya karanta wani abu wanda ba su ba shikenan wanga noma karanta amma bai iya noman ba bai iya shibka ba bakin shi dai a sashi ma'aikacin gidan noma shi rubuta wa mutane takardunar da vansu da yadda za su yi su bashi kuɗi ya samu kuɗi ya ta yi in shan giya shi ka sha giya ta in biyan mata shi ka biya mata kuɗin da ma'aikatan waɗanda suka yi ma ƙasa aiki domin manya-manyan ma'aikatan ƙasa manoma na to in babu su duk wanda zai zuwa service in bai ci tuwon masara ba da tuwon shinkafa da wake ina da shi amma sai dai ana tunkafo da kullum a zo a yi komanda na abinci daga wata ƙasa to madalla bayan kuma na da filallaki na noma da sauransu wannan shi addalilin da yasa zancen ci gaba in babu abinci babu shi ɗaya ke saboda dan adam lokacin da bai ci abinci ba bukata ta farko dan adam yana da abubuwan da fi bukatuwa da su na farko babban abin da dan adam ya bukata a duniya ba ruwa bane shine iska iskan dan mutum na iya awa uku bai ci abinci ba ko ko da haka a iska kuma minti ɗaya alagata in babu in babu iska za a yi oxygen na babu oxygen ba sai mutuwa ba sai mutuwa to shine babban abin da dan mai bukata a rayuwar shi na biyu sai ruwa sai an sha ruwa ana yin grave ta fan amma ban taba jin an yi grave ta suwa ta shan ruwa ba ba taba yin ba eh ana yajin cin abinci yajin cin abinci to na shan ruwa ba amma ban ji yajin kin shan ruwa ba ni dai ban ji shi ba to sannan dan adam yana da bukatar abinci na'am dan adam yana da bukatar sutura dan adam yana da bukatu to haka ne bukatoci dan adam suke jiri tunda ba kansu muke magana ba a nan abin da zamu ce ashe idan muna son mu samu ci gaba mu yi tunanin ya zamu yi mu samu abinci wanda zamu ci domin idan dan adam bai ci abinci ba na farko dai kaga babu zancen yayi aiki yau babu gonar da za a kai mutane su yi aiki ba a kai musu abinci ba tun lokacin jahiliya muna da rare sai an kai musu abinci sun ci ko da ana son su samu kuzari inda aka gayya kayan a sa kwaya sai an sa ta cikin hura kenan kwayan nan ba ta aiki ita kadai sai da mi sai da hura
ba ta shawa ita kadai ita kadai to kaga ashe abinci bai yiwa a yi noma babu abinci ba a ci ba da ruwan ciki ake jammi na rijiya in ji malam bahaushe idan babu abinci ga mutane za a sai da imaninsu
shi yake faruwa ke dole to kai baka da abinci an zo maka da abin sabon Allah za a samun tuwo kuma akwai tuwo akwai tuwo idan baka samu waya zaka yau da yawa daga cikin malamai me yasa suka karkace mu addini saboda irin wannan babu abinci mallaman da da yawan su sun ci nasara dalili kuma noma suke noma suke gonar su sun yarda da ita ko ba haka nan bane to yanzu sai mallami ya ce a shi bai aiki bai noma bai neman abinci sai ya dogara da waɗansu hanyoyi kaga dole na ya karkata zuwa ga ɓanna saboda wanda zai fi nan san wannan aiki da za ka yi shi tana yiwuwa ba Allah a gaban shi ba akwai wani abu gaban shi shi to kaga dole sai mallami shi kuma tallar manufofin wata illoli bai sani madalla ko ya sani shi ba ruwa ne shi ne ya samu ya samu to tun da shi na da mata matar shi ba ta zama ba ƙasa taka ci ba ɗiyan shi ba ƙasa suka ci ba kinan dole na ya tallata wata ɓanna a duniya
yana akwai wata gudunmuwa nan da malamai suke ba da irin wannan doli saboda rashin tuwo doli doli yana daga cikin krim wanda malamai za su aikatawa idan ba su nemi abincin da sun kace ba dama malami abu biyu a shi malami ya nemi sana'a ko ta gona ko ta dan shagon shi malami ko ko in shi na da hali ya basu a rinka jujjuya mishi ko yau wata ƴar kasuwa kuma malami ya zama to mutun na mai wadatuwa da abin da Allah ya bashi tanki malami bai da waɗanda abubuwa guda biyu to wannan zai zamanto shiri ne ga al'umma da wata rana ina so mu zo in ce muna jin kullu ana cewa malamai magada annabawa malamai hijila ta duniya mu ji abin da suka gada da annabi amma mu je akan kashi na biyu da kace yanzu ci gaba mu zo zuwa ga al'umman nan da tunda abubuwa ne na ci gaba guda biyu al'umma gaba daya yau me yasa muke tsoron turawa me yasa ake sayan imanin da yawa daga cikin al'ummomin mu babu abinci al'ummar da sai an taimako mata da abinci ba ta iya ɗaukar dekre na kare kanta wai zancen independence duk ƙarya ne kai da ba ka da tuwo kake da independence ta gidanwa kai da sai an taimaka ma da tuwo tuwo abinci yanzu ga shi nan proje nawa gare mu waɗanda suke koya muna noma proje nawa akwai wanda kana jan ana cewa ana yaƙi da yunwa crise alimentaire food crisis inda akwai yunwa za a cewa har kun samu yanci har a ce za ku iya ɗaukar dekire ku ce ma wani ba ku yarda ba yau ma takka in kai ga cida ta ai dole ka bata umarni to yayin ta kawo tofa sai dai kai hakuri ya laga tamani to ka gani sai dai kai hakuri ai ya kamata mu misali wa amanahum min khawf sai Allah ya amince musu daga tsoro in babu security a cikin ƙasa security to babu wani abu wanda zai tafiya cikin wannan ƙasar mai noma in yana son yana jin tsoron aje a kashe shi shi na zuwa shi noma?
bai zuwa noma to yanzu sai mu tambaye kanmu gonaki nawa yanzu ba a yi noman su ba a cikin waɗansu jihohi ba su da iyaka ba su a Najeriya yanzu gona nawa akwai ba a nomanta ba su da iyaka mi addalili saboda babu zaman lafiya kai
zaman lafiya to sai mu je ga masu aikin kiwo masu kiwo suna yin kiwo idan babu zaman lafiya ina zancen kiwo kuma babu babu kiyo shi yasa kake ganin kullum sai a ce za a kawo kwamitin da zai tattauna tsakanin makiyaya da manoma saboda inda suka samun matsala ni ina noma abinci kai kana da dabbobi oliye da mu yi tunanin ya za a yi in amfana da kai ka amfana da ni in yi noma ka samu da kai da dabbobinka ku samu abin amfani dabbobinka su ci in samu nono kuma su haihu mu samu abin da za a yanka a ci sai muka koma ya za mu yi kowa shi ma wani illa
an aikata ta ko shi kenan sai mutum ya je ya ɗoki shanun shi ko wani abin dabbobin shi ya kai cikin gonar wani ya canja abinci shi ko wanga in ya zo iske shi ko ya kashe shanun ko ya kashe ma hamman kiwon shanun nan dai a samu matsala rikici sai shi barke sai ya zamanto ba a samu abin noma ba ba a samu abin kiwo ba makiyayi ya halaka manomi kuma ya halaka kun ba samu zaman lafiya to rashin zaman lafiya shi zai sa wa noman bayi kiyon bayi
alaga ta malam duk da kana bayani na san bayan ke ba zan yi na ji malamai kuna cewa Allah yana cewa duk wanda ya tare fitina Allah ya la'ance shi ko kuma ya tsine masa misali.
Na'am.
Shin waɗanda abubuwan kuma suna faruwa cikin mu. Kai tsaye kana ganin wani mutum da kansa kai da kanka ka san fitina ce ya sa ko kuma ya tada daga wasu maganin shi cikin al'umma ko kuma daga wani aiki shi. Shin me gaske magana?
Eh shi wannan kamar suna haɗin shi ne ba aya ba ce kai tsaye. Kamar irin maganganu ne waɗanda mutane suke hankalta ba. Babu wata ayar da ta kwaɗi wannan. Amma shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce. a cikin suratul anfal ya ce wattaku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa jama'a mutane su ji tsoron fitinar da wanda ya jayo ta ba shi kadai take shahuwa ba diba cikin suratul anfal shafi na uku a karkashin wannan shafin abinda nake son in ce anan yanzu muna akwai ma'aikatan gwamnati akwai ya za a yi a yi aikin gwamnati babu zaman lafiya yau akwai rijiyon da dama waɗanda karantarwa ba ta yi kai hatta da jami'an tsaron su kansu abin ya, ya, ya, ya ci tura a kansu mi ya kawo wannan rashin zaman lafiya mai sai da abinci ya za a iya je sai da abinci babu zaman lafiya ƙauyuka ba su shiguwa babu zaman lafiya sallah ba ta yiwuwa kana cikin sallah sai a tadda bam a ce Allahu akbar za a yi ma jihadi
bayan kana sallah mu mun san wanda aka nima a yi ma jihadi mai sallah kaga rishin zaman lafiyan da ne kawai mutum na sallar asuba haka kusan ba karamin mutum mai imani na haka samun sallar asuba ba to kuma sai an ka zo an ka sa bam ko aka zo da bindiga aka bude wuta kuma aka ce wai wannan jihadi ne za a yi ga mutumin da yake sallah me ya kawo wannan rashin zaman lafiya malamai masu karantar da dubban mahardata alkur'ani a maiduguri yau saboda babu zaman lafiya karatun qur'ani ya
gaskiya idan babu zaman lafiya ya za a yi a haƙo ma'adanai wanda a cikin ƙarƙashin ƙasa a yi amfani da su ya za a yi yanzu in ka dibi jihohin da ake tuno mai a najeriya bututun mai da ake watsewa kaza da ake yi gwamnati tana shan wahala ana son a samu kuɗin da za a biya ma'aikata in ana fasa bututun mai abin bai yi an kasa gane muhimmancin zaman lafiya mai karantarwa mushe lakwal da dama yanzu cikin wasu region an san da babu lakwal ko an ki ko an so an san haka mi ya kawo wannan shin wai aure zamantakewa tsakanin mata da miji shin wai in babu babu zaman lahiya tana yi ba ta yi bai malam to kasuwanci sai an ka ce ana halbi da bindiga sai mutum to ya bude shago yana yiwa to shi yasa sanadiyar ci gaban kowace al'umma a duniya le deux bas sai da su na samun ci gaba duk wanda ya ce maka za a samu ci gaba ba a samu waɗanga abubuwa guda biyu ba ƙarya ce yake maka kawai bai yiwa matuƙa al'umma ba ta iya noma abincin da ta ci ba ta samu abincin da ta ci ba matuƙa al'umma ba ta samu zaman lafiya ba to zancen ci gaba gare ta tatsuniya ce ake yi gatana ce ake yi labarin shahwashuni ne ake yi Masha Allah. Imam, mun san kayi bayanin ta yadda za a iya samun zaman lafiya.
Na'am.
Suwa ne a kan gaba a tsari na rayuwa yanzu. Tunda ai tsari na rayuwa yanzu akwai abubuwa ga sanan daban-daban.
Na'am.
Suwa ya kamata su ɗabbaka wannan zaman lafiyar ko kuma su yi yadda za a yi a samu wannan zaman lafiyar a cikin al'umma.
To nan tambaya biyu ce ka yi.
To.
Na farko ka ce yadda za a yi a tabbatar da zaman lahiya da yadda za a yi a samu zaman lahiya kesiyon biyu ne na farko shine in akwai shi a tabbatar da shi in babu shi a jayo shi na fata an fahimci ne saboda ka san muna so mai saurare rinka fahimtar mu da kyau shi zaman lafiya abu na farko mas'uliyatul jami'a responsibility ta kowa da kowa da an hidda mutum ɗai ciki da an hidda mutum ɗai ciki to ba a tabbatar da zaman lahiya kuma ba a iya jayo shi in akwai shi bai tabbatuwa in kuma babu shi ba a iya jayo shi shi yasa kuskuren da muke yi babba sai mu ce ai zaman lahiya ya shafi jami'an tsaro
su kadai su kadai wanga shi na daga cikin babban kuskuren da dole ya kamata mu gyara shi domin mi domin jami'an tsaro na farko ba su da yawa na biyu ba mu da kayan aiki kai hatta da turai da adda kayan aiki inda akwai kwambiyan da kamera birnin london sun kace an samu kamera ta kai miliyan ɗaya
kamera kamera waɗanda a cikin ina ina ina ji a cikin emission sun kawo wannan 1 miliyan na kamera an ka same shi amma kuma bai hana kai hari ba saboda mi saboda shi zaman lahiya responsibility ta kowa da kowa na'am shi yasa in kaga zaman lahiya babu shi in kaga zaman lahiya ya tarwace ko an kasa jayo shi to bincika zan ba da abubuwa guda biyu saboda lokacin namu ba yawa gare shi ba yawa gare ba
na farko problem waɗanda ke ke kin tabbatar da zaman lahiya ko ku suke zamanar da shi biyu ne akwai problem intern akwai problem extern akwai le cause intern akwai le cause extern matsaloli na cikin gida waɗanda namu ne dole sai mun yi magana kansu kuma dole sai mun yi magana akan matsaloli na waje ban san ko da muke so mu fara da su na fahimta mu fara da na ciki na ciki na farko na farko sai mu fara da waɗanda Allah ya ba su jagorancin al'ummomi duk wanda Allah ya ba shi jagorancin al'umma jagoranci muna da jagoranci kala biyu manya jagoranci na siyasa jagoranci na gargajiya waɗanga su ne muke da su da guda gare mu na gargajiya kafin bature yanzu da bature ya zo muna da jagoranci guda biyu to su yanzu waɗannan magabatan suna a miruwar madubi na al'umma abinda ake so a sani ga ƙasa shine shugabanta ba a tambaye adadin mutanenta da wane da wane ba sai an san ku ba a san jagoranta mataimakin shi ministocin shi yan majalisar shi waɗanga suna an miruwar na al'umma to idan ya zamanto su ba sa goyon bayan zaman lafiya to ba a samun zaman lafiya in ce ba sa goyon zaman lafiya ba su yi to su ce ba jama'a ai tashi hankali ba haka ake nufi ba a aikin da suke yi cikin al'umma su baya nuna suna son zaman lafiya na'am for example a samu masu jagoranci suna da kwaɗayin wani abu ga wani wanda awwashi to wannan kaga zai sa ba za su mi ba ba za su kula da zaman lafiyar ƙasar su ba tunda suna kuɗin wani abu a waje to wanda ga son ƙasar ka ta tarwace don ya baka kuɗi kuma ka amsa kuma ka amsa kaga dole na ya zama to baka goyon zaman lafiya wanda yake son ƙasar ka ta lalace amma shine aminin ka wanda kake daukar arzikin kasar ka ka kai kasar shi ka aji baka so zaman lahiya ba dan zai tona maka asiri da tabbaci ya nuna kai ba mutumin kirki bane ya hada ka rikici da al'ummarka ashe kai ka bude kofa abubuwan da ake yi ne
lokacin da ake son a samu zaman lafiya sai ya zamanto wasu jagoranci suna son zaman lahiya ya tabbata ta fuskar aikinsu ana gani a aikace domin mi domin su ne na farko waɗanda za a tambaya na biyu sai mu zo zuwa ga shugabanni na gargajiya yau in ka ji abin da ke faruwa zamfara da yawa daga cikin masu jagoranci na gargajiya gwamnati ta sa an kama su mi ad dalili saboda suna da hannu wajen tashin hankalin da ake yi ana batun wuta ta tashi makera sai ta tashi masaka, masaka. ashe bai yiwuwa a ce akwai jagorori na gargajiya waɗanda uwayen al'umma yanzu ka faɗa mm, a ce kuma suna da hannu cikin rabon makamai da kuma tunzura al'umma a yi tashin hankali ba a samun zaman lafiya
na'am abu na uku sai mu zo zuwa ga masu kuɗaɗe su ma uwayen al'umma ne mai hali uba ne na al'umma to idan ya zamanto shi ma yana da hannu da waɗansu mutane waɗanda suke da bukata cikin al'ummarsa shi ma bai kawo zaman lahiya yau da yawa daga cikin masu kuɗi wuraren da ake yaƙi a inda ake tashin hankali wallahi har roƙon Allah suna iya aika a samu zaman lahiya ƙwarai da gaske tambayi da kuma yan dalili to wanda aka ba kwantara ta abinci ya kawo abinci na miliyon 200 a raba ma 'yan gudun hijira wanda ake ba kwantara ta miliyar guda ya kawo tant tant runhunan da za a ba 'yan gudun hijira shi wa tunanin shi idan idan hawan ga yakin ya kare da tashin hankali hawa wagga kwantara da ake ba da hukudi za su da shigo mini ya za ka yi kai tunanin da wanga za a fata a samu zaman lahiya cikin al'umma mu gaya maka mu gaskiya fa mu gaya maka mu gaskiya na'am yau in ya zamanto jami'an tsaro suna da hannu cikin wannan ta wace fuska saboda su kansu suna fatan wanga abin wasu daga cikinsu nan ina magana ne ba ina cewa dukkan mutane ba fa saboda mutane su fahimce ni amma muna da virus cikin mu waɗanda da su ne ake yin wannan abin jami'an tsaro kana ji a Najeriya da za a yi wani wata operation ta sojoji da jihar Sokoto da jihar Zamfara da jihar Niger da jihar Kebbi sai da an ka yanke rezo
saboda a samu mi addalili saboda an gane cikin jami'an tsaro akwai waɗanda suke ba da position kin inda sojoji za su bi saboda su masu kai ma mutane hari su kauce tunda akwai alaka da su malam bahaushe ce bunsuru ya tahi wajen barbara ya dawo da ciki kai da an ka baka amana ka tsare al'umma sai aka same ka kai da hannu kana da alaka in an kame mutane ko za a je kashe su ana baka naka kaso wanda a da yan hoshi za ka ga an kama su sai a iske kartushkin da suke utilize armukin da suke utilize na jami'an tsaro ne an ba su haya za su ba su kuma haya hanya za mu bar muku hanya ta kaza pendant deux heures du temps ku te ku yi operation in kun kare ku kamo da namu rabo ya za a yi a samu zaman lahiya ana da irin wanga tunani a cikin al'umma yaushe ake cewa manya-manyan jami'an tsaro masu kula da ƙasa saboda idan ana yaƙi ana da buƙatar sayo manya-manyan makamai gwamnati ba za ta ba da dama a fitar da kuɗi ba sai akwai tashin hankali tsayayye sai a ce to za a hidda kuɗi a je a siyo arma très sophistiqué waɗanda suna ganin maki daga nesa za a hitar da 2 miliyar ka ta yi ka duba ka gani a ƙasa nawa minister de la defense take kashewa don tsaro kana tunanin wanda yake ganin haka yana fatan a ce ƙasar shi ta samu lahiya alhali cikin ɗan lokaci kaɗan zai iya samun kuɗin da bai san iyakarsu ba
malam muna da matsala a ka san shi babban problem kin Afirka da kasashen musulmai mun ki tsayawa mu hada maka mu hakikanin ciyon mu sai muna yaudara kanmu ai shi yasa alga ta malam yanzu in ka dauke kamar yadda muke magana a nan kasar mu mu ana katrobandi na fursan musulmi ana ma san fursan eh eh to amma sai ka ga wasu abubuwa ai matsalar aikin ne ake so ai ba sunan musulunci ake bukata ba au aiki ake bukata shi Allah cewa ya yi aiki a gani ai baturi abin da sake dariyar duk wani mutum a Afirka in kana president ko kana mallami ko kana wane ne duk mai son a kawo shan jama'an Afirka nasara da kai ke yi don ya san ah yo a aikace ba ka iya yin aikin abin da kaka faɗa zance ne kawai kenan sai su yi ta dariya sun san lokaci bai yi ba domin matuka akwai irin wanga tunani cikin mu zancen mu samu kuma ba ma tunanin adda matsala ba a ɗauki mataki kan wanda adda wanga tunanin balma sai a cire shi da wani matsayi a ƙara mai ma babban matsayi lokacin da an kai detectan shi an ka gane gubaci ba ka hidda shi ba ba ka hidda shi ba kai nan to gobe sai ka ji shi na ma an mai gidanka wanda zai baka umarni ka gami malam sani ko duniya ce muka runguma wala kila a yau mice ce bana mice ce aka runguma yau shi mutum ga fatan a kashe dan ushi don a bashi kuɗi su maka mi ka haɗa min unhwanin da za su yi maka ni dai ban gani shi to duk lokacin da kake tunanin dan uwarka ya halaka ka samu kuɗi wanga duk kasuwanci da muka da al'umma mu ha mu da kanmu yawa to bari ka a ce nayi son rai sai mu zo zuwa ga malamai to su ma kware ku ni akwai wani abu da ya faru ina makka an 2015 na ta yi karatu a wata university da ake kira ma'ahad rabi utul alamul islami tourism cycle sai muka haɗu da wani dan uwa daga najeriya muna sallah cikin masallacin makka muna roƙon allah sai mun kai hira yaji ina jan hausa sai muka fara tattaunawa da shi mutumin mai duguri ne yake bani labari lokacin da aka zo za a yi za a yi zaɓe don wannan lokaci 2015 kenan ana zaton siyasa ne za a yi rikici za a yi rikici sai an kaɗo bakin ka'aba mallamai za su shiga juna a buga sai da an kai rabonsu bakin ka'aba bakin ka'aba mi dalili a makka tawaga ta jonathan wadda za ta yi ma jonathan roƙon allah ta tahi ta tahi tawaga wadda za ta yi ma buhari roƙon allah ta tahi to ilfofuwa malami wanda kuma wasu daga cikinsu daga maiduguri suke malami wanda ke zamne a cikin jihar maiduguri kuma ya san irin matsalar da take faruwa a yankinsu a yankinsu kuma wanga mutumin lalle ba lokacin shi buzuncin boko haram ya fara amma ana ganin suna da hannu wajen sakaci wanga abin shi hallakar da musulmi da yawa kuma a ɗauke ka balma a kire waɗansu daga cikin 'yan arewa a ba su 2 miliyan ko 2 miliyar su za su ɗaukan mallamai an ba su kwangila ta roƙon Allah su ta yi su yi ma Jonathan roƙon Allah saboda ya ci gaba da zama Najeriya shugaban ƙasa Najeriya a ci gaba da kashe 'yan uwanmu musulmi har a ɗauke ka zo ka aba ka karanta ƙur'ani saboda ka kare kahiri yanzu don Allah in dai wanga tunani gare mu yaushe ne za a samu zaman lahiya a kasashenmu wannan abin ana yin shahada mu gaya maka mu gaya maka mu gaskiya malam ta ko ina in kana zuwa yanzu kana zuwa ka ba zaka gamu da wasu malamai an kwaso su to roƙon Allah wai wa zaka yi ba roƙon Allah tunda kamata na tambakan mu karuwa ta ɗauki ka ta cika taimata roƙon Allah gabdi ta ɗauki ka ta cika taimata roƙon Allah ɓarawon gwamnati ya ɗauki ka cika taimata roƙon Allah to ya za a yi shi Allah ya ce wa malin zalimin min ansar azzalumai ba su da mai taimakon su kuma ka zo mutumin da ya ɗauki dukiya a ce a yi mai roƙon Allah shari'a ka ta tashi sai lahira shin wai mutumin ka kuma soyin kana wanda bai son shari'a da za a yi mata kadirin duniya sai an ta can gaban Allah eske mutumin ka shi na wakilta addinin musulunci bai
Allah ya ce ka roƙi kahiri shi mutum shi ɗauki duki al'umma mai ko a yi tunanin ya za a yi a maido ta ko a maido abinda akwai a ka ce ka ka aba ka yi mai roƙon Allah Allah shi ba shi kariya yanzu haka lokacin Umar gare ka bincika da yawa ma ka ba Allah shi ba mutumin da ya cuci al'umma shi kariya yanzu Allah za ka roƙo bakin ka aba karanta Qur'ani shi ba shi kariya jama'a mun yi maka mu'adalci cikin wakata hiya daga ciki za mu tafi abin da ke sawa ba a samun zaman lahiya an san maɓannata da masu taimaka musu amma kuma ana kare su da wasu dalilai ana kare su da wasu dalilai an sani eh amma saboda wasu dalilai ake kare su kuma wallahi wannan bai kawo zaman lahiya ka san dan adam duk mutanen duniya gaba ɗai akwai abubuwa guda hudu Allah subhanahu wata'ala ya bar su sune sanadiyya alaka tsakankanin mu yanzu ka ganin nan mu da kai duk mutumin da a duniya da wanda a shin da wanda a Niger da wanda a ko ina akwai abubuwa guda hudu in kaga sun yi alaka dole sai an samu ɗaya daga cikin su
na'am
abubuwan da ke hada mutanen duniya kamar me na farko shine jinsi na'am jinsi an ce jinsi kaga maciji da maciji jinsi gudana dan adam da dan adam jinsi gudana to abin da ya haɗa mutumin Nijar da mutumin China dukkan su 'yan adam ne to amma daga nan za a yi tattaɓo sai a tuttuɗo a zo zuwa ga ƙabila daga nan za a tuttuɗo a zo zuwa ga fami shi kenan duk mai karanta geography ya san yadda ake rarraba mutane da wasu kaukas da wasu wani ne na biyu abin da ke haɗa mutane shine ƙasa peyi ko territoire union européenne africa america angluti le continent australie ƙasa ta haɗa su abu na uku wanda ke hada mutane shine aqida abinda sun kai imani da shi musulmi da musulmin duniya mi hada su addinin musulunci kirista da kiristan duniya mi hada su addinin musulunci kiristanci yahudanci da yahudanci ba yahudi da ba yahudi mi hada su yahudanci ashe aqida tana hada mutane sai abu na hudu shine abinda ake kira entere
eh kwarai abinda zandu samu to waɗanga abubuwa guda hudu babu wani mutum wanda za ku alaka da shi babu ɗaya daga cikin waɗanga ko hudun ko hudun ɗin a same su duka ko uku ko biyu ko ɗaya amma bai yiwa a ce an yi alaka babu ɗaya daga ciki ƙarya ne dan Nijar zai ta ga abin ga mutum China sayan kaya in yaje sayan kaya sun shi dan China ba dan Africa bane kuma dan Nijar baki na for example shi dan China hori na misali in dan Nijar kan baki ne to amma mi alaka su babu wani abu sai dan cana ya ce maka bashi babu ruwa ne ka ce mai don Allah ba na entere na kudi ka kudi in ka bashi kudi ka bashi Allah shi shi ko shi baka kaya wannan shine entere na kasuwanci tsakankanin ku to waɗanga abubuwa guda hudu suna daga cikin kes abin da ke sawar mutum ya je ya aikata banna ko ya ɗarme mabanna gindi ta yadda ba za a samu zaman lafiya cikin al'umma ba sai mu ba da misali na farko mu ɗauki abin da ya shafi jini dangantaka ta jini yau za ka iske mutum zai aikata ɓanna cikin aiki ko cikin ƙasa amma lokacin da aikata wannan ɓanna me ya kamata a yi mishi ka a kalli famin shi ka a kalli ƙabilar shi ka ka alli launin shi baki ko hori a abin da ya kamata a ko matsayin shi shin mi ya aikata kuma mi a hukuncin shi
ba mu yi shikenan sai a ce a an taba dan kabila kaza an taba dan gida kaza kaga kenan yanzu an koya ma kowa shi kare dan gidansu in yayi banna sannan wai sai ana son security ta samu a cikin al'umma wani tarinu inji zabarmawa ni bai a kwarai kwa banjin zabarmanci kwarai wallahi ƙarya ne na rantsi da Allah duk lokacin yanzu a Najeriya mene matsalar sai mutum shi aka taba na kana ji mutum ya ci kuɗi amma yanzu sai a laɓe da kabila shi a ce ai don shi na dan kabila kaza na taba to su ko dan ce an kai su ce ai don shi na dan kabila kaza na su ko dan ce an kai sai an ce dan kabila kaza na eh sai mu ruguza kanmu don mun ki aiki da gaskiya gaskiya ta Allah guda ce
akwai kamshin gaskiya cikin wannan magana mana dan kabila ka shina aikata banna yanzu kauyukan ga da ake cewa ana banna babu security wai ba a san mutanen nan bane ba a san uwayensu ba an san su to amma me yake faruwa dan wane na ga sai da kwaya ba a hudin shi a kama shi an yi son a bar shi shi sai da shi halaka diyan mutane dan wane na ke kawo atak ba a bada labari saboda kan a bada labari jami'an tsaro su kama shi a bar shi da gubar shi shirin kazakwa shi na kashe mutane kaka ba a samun zaman lafiya abu na gaba sai mu zo zuwa ga territoire dan kasar ku in yayi banna ba dalili bane a kare shi dan garin ku in yayi banna ba dalili a kare shi dan jihar ka in yayi banna ba dalili bane a kare shi babu dalili babu dalili saboda in ka kare banna to kenan ka ce kowa shi kare dan garin su dan jihar su kenan sai mun ka dawo muna son mu kare ƙarya ita ce ake to ki to ya za a yi sai a samu zaman lafiya kuma
dole sai an dabbaka ita guba guba ce virus virus na ko na Niger na ko na Nigeria na ko na America na virus na dole sai an yi kokarin dole yaki da sai an wannan yaki da virus a kada a ce a'a wanga dan jiha kaza na shi yana- ya samu abin ga kowa sai shi koma kishin jiha shi in gari da kowa shi koma garin su in ja in- in- unguwa ta kowa shi koma in kauye na kowa shi koma kauyen su ni ni ban san ba mala yalla ko an dauki virus kawai dai sai dai in ciwo ya zo kamar yadda corona ta zo Yo, ai- ta takunkumi to ai shine ita- virus.
ai ita- Ban san cikin mutane ba akwai virus akwai virus ai virus na mutane yayi corona don ita corona ciwo ta ana cewa ga maganin ta shi dan adam mi an maganin bala'in shi yana kashe dan adam mai daukan makami shi je shi kashe musulmi shi kashe uwa ta shi kashe uba ne shi kashe jami'in tsaron shi Wa- mutanen da yan ta'adda suka kashewa coronavirus ya an kasa kashi 100 bata kashe kashi guda ba ko a- a- a- ba ta kashe ba to Mm, kwarai to kaga ai wadanga suna virus na kirki ma to sai mu je zuwa gaba na'am shine abin da ya shafi addini da aƙida Allah bai yarda ba musulmi yayi banna mu zo mu kare shi don yana musulmi musulmi wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu musulunci bai yarda ba bai yarda ba musulmi shi abinda ba daidai ba mun faɗa tun farkon karatu ka kare shi ko ma cikin suratul nisa alqur'ani zan karanta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake bada labari na'am wasu musulmi biyu da wani musulmi guda an gane ko aka je aka sata gidan wani mutum to shi gudan ana ganin ba musulmi bane amma sunan musulunci ya dauka munafiki ne da aka zo aka ga kayan da an ka sata sai aka ce wanda ya sata su ba yahudi na to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi na raye bai hankalta ba saboda ya yarda da imanin su na'am tunda kaga in kaga geme ai kana yarda da mutum kana yarda da mutum to kaga babban riga kana yarda da mutum kaga hulla kana yarda da mutum alamomi na addini ashe ƙarya suke yi ba yahudi ba shi ya sata ba cikin su an ka samu wanda ya wannan ba yahudin ga ba musulmi ba ne amma allah ya sabakar da ayoyi tun daga sama ta bakwai don ya kare haƙƙin kahiri kuma ba yahudi wanda sun yi kowa adawa da Allah in ji Allah la tajidan da haka ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu lil yahuda wal ladina ashraku amma Allah ya sabakar da ayoyi don kare gaskiya cikin suratul nisa'i koma inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima wastaghfirillah inna Allah kana ghafurar rahima wa la tujadil 'anil ladhina yahtanuna anfusahum inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al qawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita ha antum ha'ula'i jadaltum 'anhum fil hayati ad-dunya faman yujadilu Allah 'anhum yawm al qiyamah am man yakunu 'alayhim wakila har zuwa ƙarshen ayoyi Allah ce mu mun ka sabakan maka littafi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ka yi hukunci tsakankanin mutane da abinda Allah sanar da kai Allah ce wala takul lil kha'inina khasima kakka kasance mai kariya ga mayaudara ga su musulmi ne amma Allah ce mayaudara na banda wancan munafikin guda da muka ci Allah ce wastaghfirillah ka nemi gafara Allah inna allaha kana ghafurur rahima Allah mai gafara ne mai jinkai Allah ce wala tujadil an alladhina yahtanuna anfusahum inna allaha la yuhibbu man kana khawanan athima Allah bai son mai yaudari Allah bai son mai aikata zunubi sai Allah ce yastakhfuna minan nas suna boye ma mutane sun nuna su musulmi ne amma sun yaudara wala yastakhfuna min Allah amma ba su iya boye ma Allah to idan Allah zai kare haƙƙin ba yahudi wanda ba musulmi ba ai darasi na Allah ba mu yadda zamu yi mu kare adalci tsakankanin mu to sai zaman to yau in mutun yayi banna shi na matsayin musulmi sai mu zaburi mu ce a abin da hudi ƙarya daga ta mu ganin ta ƙarya ce mu ce gaskiya ta ko ko musulmi shi aikata banna ba ko ai masa hukunci sai mu ce a ba za a yi masa hukunci ba to idan za a yi wannan aiki za a kare mutum mai banna da suna addini kaga ba addini ba don addini bai ce ai zalunci ba ya za a yi mu samu zaman lahiya shi ne shi ma kai ma kai tambaya idan za a kalli entere za mu zo na hudu din da ya ce maka entere ya bata mu da kasashen mu ba a duk duniya abin da za a yi akwai entere cikin shi amma shi zaman to tsarkakakke entere duk duniya babu abin da za a yi hatta da sallah da muka yi don mi mallam bahaushe don ya ce ake sallah dan lada inda Allah ya ce da wanda ya sallah da wanda bai sallah ba duk wutar jahannama za su akwai mai sallah kai da wahala babu to duk duniya babu abin da za a yi akwai entere amma ya zaman to tsarkakakke to menene ya bata muna yan tiri sai zo sai bata harkoki yanzu kaga da jami'an tsaro in za a dauka na farko akwai abin da ake kira enquête de moralité sai an kalli mutum an tabbatar da an san tsarin rayuwar shi da komi da komi to yanzu sai an ka ce a kawai zuwa na za a yi kowa shi kawo nashi waɗanda suka aka ba kwaya su sha su yi kuwa ba su da aiki sai mai gidan su ce to yanzu shi zai samu musu aiki sai kai su a sa sai ya zo ya watsa su cikin jami'an tsaro dan kwaya zai tashi kamo dan kwaya shaidanin unguwa wanda ga sace-sace ko da shi na swata ko bai swata ne tana yana swata na tsoho ka zo ka mai da shi jami'in tsaro zai tashi kamo maka barawo
da wahala
an zo da ana formation a bari masu yi jami'an tsaro formation cikakka su yi musu yanzu kuma kana taba mutum kana bashi formation yadda zaka lantar da shi shi kai waya shi hodi in baka yi annaba matsayinka a haka nan sai zaman tun zu formation kin kawai gata nan ana yi to wanda bai samu horo ba shi na iya hita fagen daga babu sai zaman tun da muna da jami'an tsaro masu experience sai zaman tun yanzu ba haka ake bukata ba yanzu dai a tuttuɗo na a kada a kada duk wanda ya da mai kyau da shara sai zaman to to in jami'an tsaron mu za su gurɓace yaushe ne za mu samun tsaro a cikin ƙasashenmu yaushe za mu samun tsaro a cikin ƙasashenmu an ɗauko mutumin da bai cancanta ba bai iya ba an aza shi ko ko an ɗauko mutumin da an san shi bai son tsaron ya yadu an sa shi shi na mai ba da order sai ya ji masu kan hari sun yi nan gabas sai ce ku yi yamma in kuma an ka ce ga su an ruce su sai ce to no no akwai ka'idodi da sun ka ce irin waɗannan mutane ba a taba su ko kyale su no no no no no kaza kaza kaza ga su an san inda suke abubuwa da suke faruwa a cikin an san inda suke ana iya zuwa a kai musu hari amma an ce ba a kai musu hari a bar su dai tunda ba su shigo ba a bari sai sun shigo gari sun fara halbin mutane sun kashe mutum 60 sannan a ce a halba
kenan alga ta mala idan mutum yana cutar ka kowane lokaci musamman masu kawo har-hari shin kuma ga inda suke kenan baka da yancin ka kai hari a to ai su masu aikin sun san sirrin sai sun tunkare su sun ce ga su mun yi lokalizan su mun kewaye su sai a ce a tun da ba hari na sun kai ba bari nawa an kai so nawa aka kore su aka kama su ai waya a ce a sake su ai alga ta malam kenan so nawa kenan ana imam da yake naga lokaci kenan zaman lafiya dai zai yi wuya zai yi wuya matukar ba a dauki niyya ta gaskiya ba in dai taro na za a yi da sume ka fahimce ni za a yi taro da sume a tattara sarakan gargajiya da mallamai da yan siyasa a dauki hoto a ce to Niger Allah ka ba mu zaman lafiya an yi ecid an yi wane ne na rantse da Allah matukar zuciya bata canza ba ta mu na rantse da Allah matukar mu ba mu so zaman lahiyan ba ba mu koya ma mutanenmu zaman lahiya ba ba mu nuna musu muhimmancin zaman lahiya ba kowa bai shigo ya ka tashi gudunmuwa ba to zaman shan shayi ne ake yi muna bata makan mu lokaci kuma wallahi consequence za ta dawo gare mu da 'ya'yanmu da jikokinmu da kasashenmu kankare mana da kowane lokaci ana ce a yi addu'a Allah ba mu zaman lafiya da sauransu kuma ina ji wani bangare malamai na cewa Allah yana cewa sai kun sauya da kanku zan sauya muku ba dan bai ayar qur'ani ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ka san matsalar mu na gaya maka shi batu da abinda sake dariyar mu saboda san baki ne muke magana da shi ba mu sauya kuma ai wa ƙarya sa tumana yo kai kana cewa kana kana son abu kuma baka yin aikin shi yanzu bari baka misali mutum na ce to shi na son shi tuba ga Allah istighfari dai sai dauko kwalbar giya sai bada kulbul kulbul ce astaghfirullah ya istighfari ya istighfari an zo an yi taro da kai ga yadda za a samu zaman lafiya ka koma ka iske mugga ka hada musu abinda an ka tattauna kan shi ga hanyoyin da za su bi su kauce ma taron da an ka yi kuma ka ce an yi roƙon Allah a samu zaman lafiya kenan dai wace irin magana ce muke yi ƙarya ce ake yi ka dar mai mauna ka gindi kana tunzu yoshi mutumin daga tunzura nashi shi shi kashe wani da hujjar ba dan kabila shina ba da hujjar ba launin su guda ba da hujjar ba yaren su guda ba sannan kuma ce a'a wai an zo an yi taron zaman lahiya da shi an yi addu'a Allah ya kawo zaman lahiya kada mu yi dirkan jama'a kada mu yi dirkan mu Allah ya san kowa walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kuma in ma nan duniya bata kula ba akwai lahira yau mutubulis sana'ir imam mun gode kwarai da anniya a cikin shirinmu na barka da asuba ta gari wanda muka gayyato ka kuma muka tattauna akan abubuwan da suke zaman lafiya wala Allah masu kallon mu sun fahimci abubuwan da ka faɗa da kuma irin dalla-dallar da aka yi ta yadda duk yadda dai ba za ka gane ba za ka gane yadda aka yi shi ko ba ga mai so shi gane ga mai so ya gane ka san wani lokaci yake magana suka ce in mutum ce bai ganin sama kawai ka san da ya kiyaye haka a nan zamu danka ta imamu mun gode kwarai da aniya da dukkan masu kallon mu da sauraron mu muna muku fatan alheri zamu bar ku tare da wasu shirye-shirye na gidan talabijin na duniya wani lokaci za mu sake dawa da imam insha Allah akan wani bahasi wanda a wanga maudu'i bai ma kare ba kai akwai saura in kana so a za ga maudu'i sai an ja shi gida biyu zuwa uku sannan zai kare kwarai da gaske yalla ko mutane za su gane a in dai ana so insha Allah sati mai zuwa sai mu haɗu da izinin Allah halas shikenan eh babu matsala babu laifi to masu kalamar sauraron mu nan za mu yi bankwana da ku ma salam in ji babban yaya